الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد درس منا قلو أكرات للتاف بلوغ المرام من أدلة الأحكام واللفر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يومنا درن sha shida ko sha biyar gwargwadon saɓanin watan. Rabi'u Sani, hijirar Annabi sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu. Daidai ga goma ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da biyu. Don ba manta ba za mu tashi hadisi na sha biyu, hadisin Abu Huraira. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك أبو هريرة الله يكرم شيردا ريه لم إنك رجيشي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك أبو هريرة الله يكرم شيردا أنه قال أبو هريرة ناتشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زال الله تعالى من الله يتبتها قريشي ناتشيوا tuhuru ina'i ahadikum ai kasa kwarake ma tuhuru ina'i ahadikum tsalkin kwanan ɗayanku idza walaga fihi alkal idan kare ya kada halshi a cikin shi an yarsilahu sab'a marrat shine mutun ya wanke shi so bakwai wato abinda yake tsalkake kwanan ɗayanku yayin da kare ya kada halshi a cikin shi ayyar silahu saba marrat shi ne mutum ya wanke shi so bakwai ula hunna ɗaya wato na farko daga cikin bakwai ɗin nan bittorabi a yi shi da ƙasa ula hunna biturab wanda ake rida ula hunna a takaice shine na farkon a wanke shi da ƙasa akhrajahu muslimun wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi wa fi lafzin lahu wa li lafzin na al-imam muslim falyuriqhu ya zubar da abin da ke cikin kwana wanda karen ya kada halshi a cikin shi walit tirmidhi a wata riwaya ta imamu tirmidhi ula ukhrahunna ukhrahunna aw ulahunna na ƙarshen a sa ƙasa aw ko kuma ulahunna na hurku a takaice abinda ma'anar take bayarwa ke ukhrahun na ƙarshen aw ulahunna ko na hurku wato a wanki na bakwai ko a wanki na hurku wannan auɗin malamai na tattauna a kanta marwacin ne ya shakku kayan marwacin ne ya shakku a riwayar tirmizi sai mu ce kawai riwayar muslim ta nuna warko ne ake saba tun da nan ba ta zo da shakku ba waɗansu malaman kuma sukan ce wayanda ke cewa ba shakku ba ne na marwaci sai su ce halatta khiyiri wato an baka zaɓi ne ko wanki na horko a karo na horko ko a karo na ƙarshe sai ka sa ƙasa to wannan hadisi na abu huraira ne ɗaya daga cikin sabba annabi alaihi salatu wassalam uhuru ina'i ahadikum uhuru uhuru din ana karanta shi da ana karanta shi da dhamma shine tsalki wannan muka ce da aka ce at-tahur shine abin da ake tsalkin da shi tayyib nan da yace tuhuru ina'i ahadikum tsalkin kwanan ɗayan ku to idan kwanan ba naka bane auro ne kai ha an ce ahadikum kwanan ɗayan ku an yi ibafa zuwa gawa zuwa ga ɗayan ku to sai kai auro in kare ya kada aliyar suka ce a to daman ce a kai namu kuma wannan ba namu bane aro ne ko to nan shi yasa ana abin nan din nan uhuru ina ahadikum lil bayani ne ba takhsis bane ba ana keɓancewa cewa sai kwanan ya zama naka a kawai bayani ne ake wanda galibi kwanonin da kake mu'amala da su naka ne shi yasa aka ce tsalkin kwanon ɗaya idza walaga fihi kalbu idan kare yayi alwulu me alwulu shine kada halshi dan galibi da kare aga kare musa kyanwa ke mage za ga su kada ne suke kamar lasa ne suke in suna cin abu ko in suna shan abu za ka kamar halishin ne suke kadawa haka an fahimta to shine idza walaga fihi alkalbu an yarsilahu sab'a marratin zaka wanke sur bakwai ula hunna biturab wannan riwaya ta ce karon harko ukhra hunna karon na karshe a wata riwaya wadda idan ba kuma ta mun tattauna ta karatu umda wa afiruhu thaminata biturab na takwas kinan eh wacce riwaya ta ce na takwas a sa ƙasa wannan ta muslim ta ce ulahunna wannan ta turmi ta ce ulahunna a ukharawunna ce sa su malikiya da suka kalli waɗannan lafuzza ulahunna ukharawunna ulahunna biturab ulahunna au ukharawunna wa afiruhu thaminata biturab sai suka ce sa ƙasar riwayar ta inganta amma sa ƙasar akwai iltirabi a ciki da haka su wannan sa ƙasar sai ba su ba shi hukuncin da suka baiwa hadithin ba na cewa dole sai an wanke suka ce in baka sa ƙasa ma bai komai saboda me sun taba sun motsa wannan bangare na riwaya cewa wata ta ce takwas wata ta ce na harko ne ake sawa wata ta ce na harko ko na ƙarshe wanda hakika na al'amari ba a hukunta riwaya cewa akwai idutirabi a cikinta sai an kasa tarjihi sai an kasa tarjihi kaga nan ula ukhrahunna ulahunna shakku ne marwacin yayin shakku yawa riwayar muslim tace ulahunna biturab kin ga itaruna yanke karon farko ne ake sa kasa waccan ziyada ta wa afiruhu samina biturab bata inganta ziyada ce shazza kin sai zaman to ulahunna din ce ta inganta wankin farkon shi ake sa ma kasa an fahimci wannan sab'a marratin annabi ya ce idza walaga fihi kalbu sallallahu alaihi wasallam idan kare ya kada halishi ana akwai ababe guda biyu duka kare duk kare yana da wannan hukunci ko karen da ba baka izinin aje shi ba kun san akwai karen da shari'a ta baka izinin ka aje shi kamar karen harauta an fahimci wannan za ka je kai harauta da shi zai kamo ma namomin daji da sauransu to kaga in ya kamo ba ko shakku ba wai yawun shi ko miyon shi kadai ba haƙorin ma yake cafkewa da su to ba maki kuma kullum kana harauta ko kwana ɗaya biyu ko duk sati to don ka kamo sai an ce kai ma sai kai wa afiru sai ka wanke daidai inda ya kamo din wurin sai ka wanke shi so bakwai kasa kasa wannan su da suka ce a'a banda kalbus saidi saboda shi na ɗaya an baka izinin aje shi suka ce kuma na biyu cakuduwa da abu ko da yaushe shari'a in abu ne wanda ko da yaushe ana mu'amala da shi takan yi sassauci a kai sama da me sama da abin da ba baka izinin ma'ajin shi ba ko kuma saboda abin da wani lokaci ne yake haruwa ba kullum ba wannan su malam suka ce a annabi cewa ya alkalbu wato jinsul kalbi dukkare da wanda aka baka izini da wanda ba baka izini ba suka ce duk hukuncinsu ɗaya ne an fahimta suka ce doguncinsu ɗaya ne kawai kare igal kare kare duk kare ne ba wannan na farauta ne ko wannan ba na farauta ba ne malaman da ke ganin cewa banda kalbus saidi banda kare irin na farauta suka ce a zamanin annabi an sha farauta kuma ya sha bayanin hukunce-hukuncen farauta ba mutum ɗaya da ya taɓa ce ma in karanka ya kamo wurin na sai ka wanke shi so bakwai a wannan wani wajihi ne mai mai ƙarfi sosai an fahimci wannan to da haka dai ta ɓangaren ƙarfin hujjoji kowanne daga cikin maganganun kakalle za ga yana da hujjoji masu ƙarfi sai dai al'ihtiyatu aula mutum ka kiyaye kan ka ɗauki matakin da in ka ka ɗauke shi ba wanda zai cewa ka yi kuskure shi ne ka wanke so bakwai ɗin ba wanda zai ce ka yi kuskure an fahimci wannan wannan abu na farko kenan sannan idza walaga fihi al-kalb kare annabi ya faɗa ana kiyasin abinda ba kare ba kan kare kamar misali waɗansu daga cikin malamai sun yi kiyasin alade akan kare sun ce dukkan su muharramai dukkan su miyagu ne dukkan su kaza ne su kai ta kawo huskoki wanda ake samun kamancece na tsakanin kare da alkalbu a ciki amma abinda sahihiyar magana annabi alkalbu ya ce da haka ba a huce nassi a kai shi akan wani abin da ba alkalbu ba za a dai tsaya kan alkalbu an fahimci wannan haka yana da cikin matsalolin da suke da alaka da wannan da annabi ya ce biturabi da ƙasa alayhi salatu wassalam to yanzu wani zai iya cewa an ci gaba a rayuwa akwai omo kala-kala akwai sabini kala-kala akwai su odi javel akwai osu kaza osu abin nan sinadarai daban-daban masu kashe kwayoyin cututtuka da sauransu shi idan kai aiki da su za su wadatar da kai game da turabi sai mu ce a ba su wadatar saboda annabi a lokacin shi akwai ababen da ake tsabtace kaya da su wanda ba ƙasa ba kadai amma ya zaɓi ƙasar sannan wannan abin da za ka yi wanki da shi omo ko sabuni ba lalle ba ne zamanto ƙwayoyin cutar da karen yake ɗauke da su shi wannan naka omo ko wannan naka sabuni yana iya kashe su ba lalle ba ne tun da ai cututtuka ƙwayoyinsu iri-iri ne akwai wanda sabuni bai kashe ta an fahimci wannan yawon da aka tun da annabai ce a turab kawai turabu zai aiki da ita alayhi salatu wassalam saboda shine yazo cikin annasu shine yazo cikin nassi ba a tashi ko daga nassi zuwa ga wani abu na daban to amma annabi ya ce idza tuhur ina'i ahadu ina'i ina'i kwano to idan kare ya lashi hannunka ko ya lashi rigarka so nawa zaka wanke tunda annabi nan cikin kwano yace ko yawa to idan ba kwano ba ne a san kare yana irin wannan wani lokaci kawai sai daga shi na kaɗa ma bindi kayan ka an kare ya lashe ma riga ko ya lashe takalminka ba ma maki kuma wannan rigar za ka je kai sallah ba ma maki ya jikinka ne ma ya lasa an fahimci wannan to kaga wannan me za a ce kenan game da shi annabi ya kawo al'ina'u ne saboda shi ne alghalib shi ne galibi an fahimta duk da yake a kan tuwa da abin da ya shayi tuwa wannan malamai suna da sabani amma sahihiyar magana shi halshen kara shi dai ne aka kada cikin kwana aka ce ka wanke su bakwai kuma wannan harshen dai ne ya lashe ka me bambancin su ba su da bambanci karan karan dai ne halshen halshen dai ne kadawa ita dai ce kuma yayi magani ga ko ga tuwa shi yasa malaman allazimatu da'ima akan wannan su suka ce abinda akwai ko tuhon kakari ya lasa sai ka wanke su bakwai yana daga cikin matsalar da suke da alaka da wannan hadisi duk da ban son mu cika yawan dogon sharhin hadisan don kada karatun ya rinka takaituwa kan hadisi ɗaya ko biyu yana daga cikin matsalar malamai sun tattauna ni ya sa ma aka ce a wanke su bakwai an fahimci wannan shin wai kasantuwar halshen kare ko miyan shi yawun shi najasa ne yasa aka ce a wanke so bakwai ko ko an ce ka wanke so bakwai kawai ibada ce kun san akwai umarnin da ba ka hararo mi yasa aka ce ka yi shi kawai saboda ibada ce zaka miƙa wuya ka yi shi suke ce ma al'amru ta'abbudi umarnin da aka yi ma wanda tsantsar ibada ce kawai misali me yasa sallar asuba aka ce kai raka'a biyu bayan a lokacin ka taso daga kwana ka huda kwalwar ka fes aka ce kuma raka'a biyu za ka yi amma la'asar sai aka ce hudu azhar aka ce hudu isha'i ba maki ka gaji kana son ka huda aka ce hudu za ka yi kana yi tantance me yasa aka ce wannan ba za ka iya ba kawai umarni ne Allah kawai za ka yi an fahimci wannan amma yanzu misali sai aka ce in ka hito daga makewaya ka murza hannunka ga ƙasa ka wanke me yasa aka ce ka wanke nan saboda rabuwa da iskan najasar rabuwa da kazantar najasar rabuwa da ƙwayoyin cutar ka san me yasa aka ce kai wannan to shin nan da aka ce a wanke kare su bakwai al-imam malik da wasu malamai abinda su kalla suka ce inda najasar ce aka duba wanki ɗaya ya isa da ba a sa ƙaidi yanzu idan hitsari ya samu tuhonka ko bayan gari ya samu tuhonka kawai cewa ne aka kai me ka wanke najasar ce ake so a kawar da ita in ka wanke so ɗaya ne in ya haita ya isa so biyu ne ya isa so uku ne ya isa ba baka ƙaidi ba almuhim wanke da haka suka ce nan da aka ce a wanke ba wai don miyan kare ko harshen kare ne su abin suka ce wa inna ma saboda ibada ne amur ne ta abudi waɗansu malaman kuma suka ce a'a abin da ya sa aka ce a wanke su bakwai saboda najasar ce amma najasar ta kare mughallaba ce ba mu haffafa ba saboda malamai suna kasabta najasa gida uku suka ce akwai annajasatul mughallaba najasa mai kwari mai kabri babba suka ce kamar irin ta kai saboda tsananin murin ta maka ce ka wanke ta su bakwai suka ce akwai wadda tsakatsakiya ce akwai wadda kuma ba mai karyi ba ce sosai yanzu misali yaro karami wanda bai fara cin abinci ba fitsarin shi najasa ne amma mai ya shi ka yi ruwa yaro ne bai ware cin abinci ba nono kawai ke sha misali ya yi mahi tsari kawai ba sai ka wanke ruwa kawai za ka yi yawa saboda na jisan mukhaffafa ce to kaga ba ɗai take da hitsarin yaro ko hitsarin mutum namiji idan ya girma ba ba ɗaya yake da hukuncin bayan gari ba saboda wannan najisar ta ɗara wannan ta ɗara ta yaro ƙarami girma da aka suka ɗauka cewa da jisa ce wadda take mughallaba to wannan saɓanin da suka yi shi ya gadar da hukunta najasar yawun kare najasa ne ko ba najasa ba ne saboda mai sun yi saɓani miye dalilin da ya sa aka ce a wanke shi so bakwai ana ga fahimta ta ban karatun bai nan nisa kwarai ko bai nan zuri yawwa bari mu je haka وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان كربو daga abu qatada Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi alaihi salatu wassalam qala annabi ya faɗa fil hirrati alayhi salatu wassalam game da mage game da musa game da kyanwa ko yawwa wani ba maki duk waɗanda mu gaibe san ko ɗaya sai an ce sha sai an gai da faransai ko sannan yake fahimta eh to annabi alayhi salatu wassalam yana magana game da magi yace innaha laysat bi najasin mage ba najasa bace inna ma hiya kadai hiya ita mage min na alaikum tana da cewa wanda ke kai da komowa akan suke zagaye da kai da komowa akan akhrajahu al-arba'a malaman nan hudu sun rawaito shi suwaye al-arba'a abu dawud annasai at-tirmidhi da ibnu majah waɗannan su ne al-arba'atu wa sahihu at-tirmidhi tirmidhi yace wannan hadisi ingantacce ne wa ibnu khuzaimata da kuma al-imam ibnu khuzaima asalin wannan hadisi kamar yadda ya zo a sunan abi dawud da sauran izattafa hadisi abu qatada shine yake da dan kwanan shi zai arwalla sai ga mage ta zo sai ga alamun tana son ta sha sai karkata mata kwaro ta sha da ta ida kuma yaro walla da abin shi to sai ya zamanto ta yarinya na kallon shi surukar shi tana kallon shi ta ce amma wannan sai ce mata a annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna halaysat bi najisin inna ma hiya min at-tawafina alaikum kira wannan sai nuna mage ba najasa ce amma duk da an ce ba na yasa ba ce bai halatta a cida masu cin mazuru ta kulla ya ji tsoron Allah ba a cin mazuru ya zo a cikin sahihu muslim wa an samani sinnauri annabi ya hana kudin mage ya hana su wato da abin da aka ce ba a saida shi cin shi mine ne haramun tunda yana ce ba a hana saida shi da tauna kashin rago ya halatta hana ka sayan rago ba hana ka an fahimci wannan da haka ba a cin baki to malamai sai suka ce meye dalilin da ya sa ita mage aka yi sassauci a kanta suka ce annabi ya ga illar inna ma hiya min qawafina alaikum saboda kai da komowarta tsakanin mutane daman kun san mage tana daga cikin dabbobi masu son jiki wani lokaci sai ka ta sai ganta manne ga jikinka ko ganta bisa kan hilanka matashin kanka ko abin da ya kama da haka to kasantuwar tana yawan cuɗanyuwa da mutane ya sa annabi alaihi salatu wassalam ya ba da sassauci da rangwame game da abin da ya shafi bakinta an fahimta yawwa to amma tunda muka ce ba a cinta to kaga yi tsarinta da jasa ne bayan garinta da jasa ne amma shi bakin wannan nassin ne ya rangwame a kai shi an fahimci bambancin shi bakin rangwame ne aka yi ma sassauci ne saboda me musulunci yana da ƙa'ida almashakkatu tajlibu taysir tsanani yakan jawo sauki yanzu idan aka ce duk mage abin da mage ta lasa ko ta taba da bakinta sai an wanke kaga gidanka ili zaka yi kana wanke wanke to saboda wannan tsarin sai aka yi masa sauci to amma bayan gari sono za ta yi bayan gari sono za ta yi hitsari ko abin da ya kama da musamman in ka mata in mage ce wanda kake tarbiyyar ta kake kula da ita za ga gwargwadon da kai mata tarbiyya in tana jin bayan gari in ta saba ba sai ta zo daki ba ma za ta nemi wurin da za ta keɓance da sauransu musta dai musta ce mana la ta juju eh musta dai musta ce ma da halatta ha haka kaɗan gare yau wani waye yake cewa ana cin kaɗan garen shi ma la ya juju yawa a daina cin kaɗan gare dama ni ban taushe ana cin shi in ba kwanan nan kaɗan gare ni za a samu gari ha damo a shi hadisi gare ma muttafaqun alai mala yawa to mm game da cin shi mm e duk abin da aka hana a saida shi ne na ce ba a cin shi amma akwai abin da ba a cin shi kuma ba a hana saida shi ba kamar jaki tawarwaru yawwa to anan me yasa mala ya kawo wannan wannan hadisi da hadisi na baya da yace uhuru inai ahadikum idza walaga fihi alkal abinda yake bayyana mala ya kawo hadisi ne da ya nuna cewa idan kana da ruwanka kare ya saka baki ciki misali butarka ko kwananka kare ya kada baki a ciki kaga wannan ruwan ba sa wallahi kenan an fahimci wannan wannan hadisi kuma na abu katada shi kuma me yake nuna in mage ta sa ruwa tana shi ruwan butar ka ko kwanan ka ko sauransu ba na jasa ba ba a hana kake yi a wanda da su shi yasa malai kawo su a wannan babi wanda yake tattauna hukuncin ruwa wa an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga anas ibn malik qala yace jaa arabiyyun yace wani mutumin kauye zo ja annabi alaihi salatu wassalam fabala fi ta'ifatil masjidi sai ya koma gehen masallaci sai ya tsari yayi bawali hankali kunce fazajarahu nasu sai mutane suke taimishi tsawa fanahahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wassalam ya hana su falamma qada bawlahu lokacin da ya karasa hitsarin shi ya ida amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam sai ya umurni bi zalubin mimma cewa ji ya ɗogo guga guda wasaki guda na ruwa fa'urika alayhi sai aka zuba a kan hitsarin muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito shi asul wannan hadisi abin da yawa annabi yana zaune a masallaci tare da sahabbai kamar yadda zuwa sunan abi dawud alayhi salatu wassalam kawai sai ga wannan mutumin ya zo wannan mutumin waɗansu malamai suka ce shine zulhuwaisira shugaban khawarijawa waɗansu suka ce shine al-aqra' ibn habis wadda suka ce uyainatu ibn hisin alfazari an yi sabani kan wane ne almuhimmu dai wani mutum ya zo da ya zo yana zuwa isko annabi tare da jama'a ya ce allahun marhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ce allah da ni da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi muna rahama mu kadai wato kaga duk wanda suke nan kewaye su ma wuta za su je su je wuta shi yasa ai yace a arabi wani mutumin kauye ne kun san wani lokaci eh jafa'i da kaushi da da, da gidadanci wani lokaci ana samun shiga mutumin da yake mutumin kauye ne duk da asulin zama ba kauyewa ba lazimi ne idan kana kauye ka zama ba kauye dan shi kauyanci a kwalwa ne yake za ka samu wani tsakiyar birni aka yi shi amma cikakken ba kauye na gaske ma original minar darajatul wula kamar yadda za ka samu wanda daga kauye yake amma yi ka wayo saboda yana da hankali yana da zaka'i da sauransu to amma so da yawa ababen wauta wanda yake daji da sauransu za ga yi siffanta shi da da wauta ba ga mutanenmu ba galibi na na ba da misalin wauta da su ake bugawa yawwa sun san kansu ba sai na gani yaranmu ba a sun san kansu ko yawwa ka'idar da muka gayi man satara musliman yawwa to a barta ne to yana zuwa da yawan addu'a sai annabi yake ce mishi alaihi salatu wasallam ya ce mishi rahamar Allah mai yulwa ce mai gwadi ce ka matse abin da yake mai yulwa rahamar Allah tana daukar mu dukkan mu nan gaba daya to bayan ya yi wannan laihin kuma ana nan sai aka ya tashi ya koma gehe a masallaci kawai yana tsara da ya tsare shi to shi ne fasa jarahun nas mutane suke taimai tsawa fanahakumun nabi alayhi salatu wassalam su da suke mai tsawar su annabi ya hana alayhi salatu wassalam ba shi ba wanda wannan malamai suka ce yana nuna hikimar annabi alayhi salatu wassalam suka ce saboda lokacin da suka yi mai tsawon nan za su iya hirgitar da shi kaga in ya hirgice mai yiwa zai iya yin ababe da yawa inda suke na kuskure kuma ko kuma ya zamanto hitsarin zai iya zuba da tuhon shi zai iya taba jikin shi ba maki in yawar watsu da tuhon da jikin ba maki mafi da kaya sai shi musamman mutum ya zo daga ƙauye dama a lokacin mutane ba su da yawan kaya sannan kuma in aka bar shi ya hitsari wuri guda ya ƙare to kaga yan zo gyara wurin wuri guda ne za a gyara amma in aka tsoratar da shi aka fiɗi maki shi ba maki zai ruga da gudu to maimakon wuri guda ya lalace wuraren da yawa hitsarin zai kai gire shi a masallacin shi sai annabi ya hana sai ce su kyale shi sai da ya ida tsab sallallahu alaihi wasallam sai ce a ji a ɗebo ruwa da aka zo aka ɗebo ruwa sai aka zuba a kan wuri shikenan aka magance matsala amma ni na tabbatar maka a yau in kai wannan zaka shi zaka daku ne zaka daku ba ba kauye ko kai ne kauyen ma to kahin liban ya ceto kai ma liban na nan kenan to ka gama da kuwa wannan lokaci wani rishin sani ne kawai wani rishin sani shi yasa annabi alaihi salatu wassalam sai mu abadace su haka nan mala ya kawo wannan hadisi a cikin akwai ababe kamar haka na sai yana nuna cewa hitsari na jasa ne hitsari na jasa ne kenan in ya shiga cikin ruwa za mu dubi ruwan a idan ya canza ko ƙarfin shi ya kai a ce ya iya canza ruwan ko iskansu ko randaransu ba su a walla an fahimci wannan sannan na biyu wannan ya nuna idan hitsari ya taɓa wuri to in ƙasa ce ba dole ba ne sai an kwashe ƙasa a ya isa a zo a zuba ruwa masu yawa a wannan wurin ya wadatar shi yasa malamai suke da tattaunawa idan aka yi hitsari a wuri ba a zuba ruwa ba ba a yi mai komai ba a rana ta bige shi iska na kadawa har aka waye gari ya bace ba shi ba alabar shi to me hukuncin sallah anan kuma mafi yawan malamai abinda suke akai najasa ba ta tsarkakuwa sai da abinda ke tsarkake najasa kamar ruwa wadansu daga cikin malamin kuma kamar ɗan hanafiya wanda kuma akan su akan wannan su shekul islam su ibn qayyim duk akan wannan suke cewa in dai rana ta bige abu iska ya ta kada shi har aka waye gari babu shi ba alamar shi to ya tsarkaka so ce dalili akan wannan akwai maganar Abdullahi bin Umar wata cikin sunan Abi Dawud da sauran littattafan sunna Abdullahi bin Umar yake cewa karnuka sun kasance suna hitsari a masallaci Annabi alaihi salatu wassalam haka suke zuwa su shigo su yi tsari su tafi a cikin hilin masallacin haka kuma zai bushe ba wanda zai kula da shi a kyale shi haka nan ya bushe da sauransu in ya wuce kun ba mamaki wurin ma wani zai iya zuwa ya sallaci to da wannan ya hanafi ya saka hujja kuma da wannan shekul islam suka goyi bayansu kenan abin da asahihiyar magana shine duk abin da yake ya najastu kamar ƙasa misali in aka yi hitsari in aka zuba ruwa babu ko shakku ta tsataka haka idan ba zuba ruwan ba najasar ta kauce saboda rana da iska da ya ta kadawa har aka waye gari babu ta ba alamar turin ya tsaka saboda dama alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adam shi hukunci ana kawo zancen shi ne in akwai shi in babu shi kuma dokar za ta za ta tashi an fahimci wannan yawa sannan kuma yana daga cikin ababen da wannan hadisin yake karantarwa sahabbai in suka ga munkari ba su kyale shi sahabbai sun ga abin da ba daidai bane to ba su shiru a kai asuli sukan yi inkari an fahimci wannan sannan wannan yana nuna cewa mutum in za ka yi mai bayani in dai ba kangara ta bayyana gare shi ba to asuli ka yi mutum bayani cikin ruwan sanyi tunda in bai fahimce ka in bai fahimce ka cikin ruwan sanyi ba to kaudi da zagi ba zai sa ya fahimce ka an fahimci wannan da haka mutum ya zamanto kana aiki subi mai kyau a wajen yi ma mutum wa'azi da tunatarwa da shi wa ali bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda da shi da mahaifin shi annahu qal abdullahi bin umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah alaihi salatu wassalam yana cewa uhillat lana maitatani wa damani mushe ko motsai kamar yadda wadansu ke cewa uhillat lana maitata ne wadansu ce maksai a ke malami ya kuke cewa masai a suwa yake cewa maksai a maksai a buzanci ma ne maksai Allahu akbar waktilafu alsinatikum wa alwanikum to so yake cewa Musai ha ina goburawa mi kuke cewa ha mushi yawa ku adara mi kuke cewa ko da yake shi malam ya wuce ce makasai an dai fahimci mi yake ligo to mushe ko motsai guda biyu an halatta mutane cinsu wa damani da kuma jini guda biyu wato wannan hadisin yana ga fayyacewa ne game da ayar da Allah ya gai a cikin Qur'ani na cewa hurrimat alaykumul maytatu wad-damu an haramta muku cin mushe wad-damu an haramta muku shan jini an yanka dabba jinin nan mai kwarara ko abin da ya kama da haka kace zaka ci wannan jinin ko zaka sha an haramta wannan to wannan ayar kaga bata tantance wani jini aka halatta ba bata tantance cikin mushin wanne aka halatta ba sai wannan hadisin yazo ya taksisi ya nuna cewa banda motsai guda biyu banda jini guda biyu sai ya ce fa ammal maitatani amma mushin guda biyu faljaradu fara ya bai gari kaji hadisin fara ko walhutu da kihi waɗannan ko matattu ka isko su to halak mulak fakulu wani an mari'a yau ka ce abinka hankali kwance lahiya lau shi yasa haratun zamani annabi suna shanta alayhi salatu wassalam walhut haka kuma kihi kamar yadda muka gai akwai banci tsakanin halaccin abu da iya cin shi akwai wanda bai iya cin wara akwai wanda bai iya cin kiyi haka ɗabi'ar shi take akwai ɗaya daga cikin uwa da sai da yake gaya mana cewa shi mahaifin shi in ta ganka ma kana cin wara sai ta yi amai ba wai ita ta ci ba in ka zo gabanta kana ci amai take haka ɗabi'ar ta take to kaga wannan ba za a ce ba me tunda ba ta so ya san harama ita ce dai ba ta so amma shari'a ya halatta wal hud haka kiyi za ka samu mutum da bai cin kiyi an fahimci wannan yawwa kamar yadda waɗansu dabbobi za ka samu waɗansu kaza na baku misalin a kodin sani da ba ta cin kaza asuli tana aiki ne a gidana radda aka ci kaji a gidan kowanke wanke ba ta tsananin tana kyamarta to ka gani shi ba dattijo ce bai cinka ita a gidan durrar da aka sai kaji aka ciko to wanke wanke ma ba sai da Allah ya mata afuwa yau banda ita cikin wanke wanken saboda wai an cika yanka zamata sai annabi ya ce wa amma damani amma jinin guda biyu fattihalu wal kabib an san suhe ko saiha ha saiha ko har kuke cewa waɗansu kuma sukan ce suhe ha biyu ne me ya bambancin su eh a ku tsaya a yi sharhi me ya bambancin su huhu shi ne suhe yoni na asa bambance yare ne kawai mutane su a oke to mun zo birni yanzu awa mun fahimta sai hakinan ko abtihal walkabin shi ne anta ita da kowa anta sai daga ce hanta ko anta sunan guda ne yawwa akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wa ibn majah da ainihin ibn majah yace wa fihi da'fun amma yana da wani dan rauni sai da wannan hadisin idan ka bibi hanyoyin shi zaka ga waɗansu daga cikin malamai kamar irin su Abu Zur'a Abu Zur'a yace hadisin nan mauqufi ne sahihi ne a bangaren waqfu yace sai dai ko mun ce mauqufi ne lahu hukumur raf'i an fahimta an sa'ar makufa fi hukumin rafi wanda suka ranci musu talawar hadisi da haka dai a takaici hadisin hukuncin da yake bayani a kai ingantacce ne waɗanda ababe sun halatta wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza waqa'a adh-dhubabu to me ma laysa ya ka wannan hadisi uhillat lana maitatani wa damani me alaka shi da wannan babin ha da za a samu waɗannan ababe sun wada a ruwa kamar hora ta wada cikin ruwa misali a ko kiyi ruwa za su zama da jisa ko ko za su zama da jisa ba a asali bai cutar da su a yawwa shi daɗin ke to shi yasa mala ya wannan ya wannan hadisi din ala yawwa wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala abu hurairu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzalla alaihi salatu wasallam yana cewa idza waqa'a zubabu idan kuda ya hwada fi sharabi ahadikum cikin kwanan cikin abun shan dayan ku sai yace falyagmisu to ka nitsar da shi ya shige can thumma liyanzahu sannan sai ka cire shi ka yada me hikimar da yasa aka ce in ya hwada ka nitsar da shi ka hiddo shi ya ce fa'inna fi ahadi janahaihi da'an ɗaya daga cikin hikahikan shi guda biyu ɗaya yana da cuta wa fil akhari shifa'an ɗayan kuma yana da akwai magani tare da shi akwai waraka tare da shi wato shi ɗauke da ababe biyu yake ɓangare ɗaya cuta ɓangare ɗaya kuma maganinta a kharajahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa abu dawuda imam abu dawuda wazada a riwayar abu dawud akwai ƙari annabi yana cewa alayhi salatu wassalam wa innahu shi kudan la yattaqi yana kiyaye kanshi bi jana'ihi alladhi fihi da da da hikiken shi wanda adda cutar kaga kita ko wato in zai hwadowa sai ya juyo ta kan wanda bai da lafiya mai dauke da cutar ta kan shi yake hwada shi kuma mai maganin sai ya dage abun shi sama an fahimta kenan kaga in ka nitsar da shi cutar da ya shigar da ita maganin zai mai zai kashi wannan hadithi an yi lokacin da waɗansu daga cikin zanadika suka yi ta sukar shi suka ce a wannan hadisin ba su yi shi kaza kaza amma yanzu ba na tsammani akwai wanda yake ƙwararre mai bincike kan waɗannan ababen wanda za a yi musu a kai hatta wanda ba musulmai sun tabbatar da wannan cewa lalle haka ne kuda yana ɗauke da cuta yana ɗauke da magani an fahimci wannan to sai dai wani zai iya cewa shi gaskiya bai da zuciyar ya nitsar da shi sai mu ce tun da annabi ya yi ma umarni ko to ka yada zuciyar ka ka nitsar da shi kawai ya rage bayan ka nitsar da shi ba ka aiki da hadisin ba in kana so ka sha in kana so karka sha in kai ba za ka iya sha ba saboda kana kyama to wani zai iya sha sai ka ba wani ya sha daman waɗuwar wani tashin wani yauwa ka yi shirin abinka mai kyau za ka sha sai ya wada sai aka ce ka nitsar da shi in ka ji ba ka isa sai ka cire sai ka ba wani amma ga sharaɗi kaza kaza kaza sai ya sha abin shi kuma malamai sukan ce nitsar da shi din ne yana da wata fa'ida dan ba maki a baya ka sha baka sani ba ya taba hwada ya tashi baka sani ba amma yanzu wannan in ka nitsar da shi ka shanya abun ga shi kenan an fahimci wannan kaga nan da zancen kasan ta bai taso ba saboda zancen magani da rishin lahiya ake yi an fahimci wannan yawwa to wannan hadisi kuma ya kashi wannan babi ne dan ya nuna maka cewa eh idan kuda ya hwada cikin ruwa bai cutar da ruwa duk da cewa kuda galibi zaka same shi kamar yadda na annabi ya gai zaka same shi da cuta alaihi salatu wassalam kamar yadda kuma galibi baka raba kuda da najasa akan komai yana sauka aikan sauka kan jini yakan shiga makewaya da sauransu to amma wannan da yake mai najasar nan ƴar kaɗan ce ya siriya ce a to ana afuwa a kai shi yasa eh malamai suna da ƙa'ida a fiƙu cewa yu'fa an yasiri an najis najisar take ƴar kaɗan ce ana maka afuwa a kanta wallahi da aka ce kuda in ya hada ruwa ruwan ba su yi sai kaga ina ganin duk sallah duk sallah sai ka samu matsala don sai to akwai kudan da za ka san da kaya ba za su hau su bane wanda akwai kayan da za ka san da kuda ba za su hau ba kai shi yasa a kame da yake a littafin alwaswasa wani mai waswasi da magabata suke ka kissar shi a cikin littafan waswasi yake ce ma dan shi yace a samo mai riga ta musamman wanda yake shiga makewaya da ita yace in zai shiga ya saka in ya ida ya hudda aka ce to lahiya wannan yace a wai yana ganin in ya shiga makewaya kuda za su yi ta hawan shi kayan ya hito to kenan rigar ba ta sanda to shi ne sai ɗaya ce shi to amma baba annabi alaihi salatu wasallam yakan je ya biya buƙatar shi ya dawo mu taba shi an ce ya canza riga ba yace haka ne wa kana da gaskiya ne kaza shi bai sulasi abin da yake nesa abin da yake kusa yake kai shi nesa to sai ka maido hankalin sai ga shi wallahi haka ne wahala ce kawai yake ma kai shi da haka kuda in ya wada cikin ruwa na mai ana maka afuwa kai wa an abi qata wa an abi waqid al-laysi an karbo daga abu waqid al-laysi radiyallahu anhu annahu qala annabi alayhi salatu wassalam annahu qala abu waqid yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alayhi salatu wassalam yana cewa ma quti'a min al-bahimati abinda duk aka yanke daga dabba wahiyya hayyatun tana da rai to fa huwa mayyitun shi abin nan da aka yanko hukuncin shi hukuncin mushe an fahimta kamar yanzu misali mutum ne kayi bako kana da yar akuyarka sai ka shi wallahi ba ka iya yanke ta sai ka ce amma da Allah a sauro kafa guda kai yanzu zai baka dariya mutanen jahiliya sai su yi wannan bai sha musu kai ba to kaga yanzu wannan abun da aka yanko to ya zama hukuncin musa saboda akwai ababe biyu a ciki akwai rishin tausayi abu ne da rai za a sare shi ha sannan kuma abu na biyu akwai saba mu shari'a a ciki saboda annabi ya ce fa huwa mayyit shi yasa malamai suka daga wannan hadisi suka dauki ka'ida wa ma ubina min hayyin wa kullu ma ubina min hayyin ju'il kamaitihi fi hukmihi tuhran wahid an fahimta da aka ka'ida ce a wajen malamai cewa duk abin da aka yanko daga dabba tana da rai to hukuncin shuguncin mushe ne bai halatta ka ci shi an fahimci wannan ya ce sarɓe ne a gaya mai cewa hadisi amma yin mutum ya san da cewa hadisi annabi ne ya ce shi bai daba sarɓe ne to kaga kabala san gaggaruma babba mai nauyi ma za ta haushi wanda ya inkarin hadisa annabi koda guda ɗaya ne bayan an tabbatar mai da ingancin shi musu yakfur to yana kahirta ba da bambanci kamar ya karyata aya guda a cikin alkur'ani shi yasa al-imam al-barbahari ya kawo cikin sharh sunna cewa wanda ya inkarin hadisi guda ɗaya to wannan mutumin yakan yi ridda ya daga musulunci da haka mutum yayi anniya kada a karanta maganar annabi alaihi salatu wassalam ka rinka musu maganganun annabi alaihi salatu wassalam anan malamai suka ce akwai abubuwan da akan iya hidda su ga dabba amma su akan yi sassauci a kansu idan kuka duba ko da anan ya sa a lamba ta biyar ya ce ƙalin khattabi al'imam abu suleiman al-khattabi yana cewa haza fi lahmil bahima wannan ya shahi naman dabba ne wa aba'iha da gaɓoɓinta almuttasilati bi badaniha wanda suke manne sada da jikinta amma duna suf almustakhlaf wa sha'ar wa na'uhi banda gashi ai za ku ga musamman akwai irin dabbobin da na waɗansu ƙasashe wanda zaka suna da gashi sosai wanda ake askewa a je a yi riguna da su da ababen da mutane ke wani to kaga wannan baka cewa me ba ku ta aminal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit ko misali yanzu a bara tsuntsayen nan zaka iya cire gashin su ke wani unhwani da shi da sauransu wannan ba su ɗaukar wannan hukunci saboda abun bai da rai rai bai sauka bai sauka a cikin shi malai ce akhrajahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya rawaito wannan hadisi din wa tirmidhi haka al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa hassanahu kuma yace hadisi ne kyaukyawa kuma wal lafzu lahu wannan lafazin ma na wannan eh na al-imam tirmidhi na al-imam at-tirmidhi to me yasa malaika wannan ababu babul miyahi nafsu shai abin da wa gaide ne a baya cewa irin waɗanda ababai da ake musu hukunci na najasa ko hukunci na rashin halarci da sauransu idan sun shiga cikin ruwa za a duba ruwan ne idan ɗanɗanonsu ko iskansu ko kuma kalarsu ta sake to wannan sai a ba su hukuncin najasa idan ba haka ba kuma la ya guru kuma kaga wannan zai sha mu zuwa ga magana kan su'ur dawa ragowar ruwan da dabbobi ke sha bai hukuncinsu misali kana da shaki ya sha ruwa ya raga bai hukuncin ruwa a ji ba a koma ka'idar baya to in ka rike ka'idar ka ka huta duk da cewa ba maki waɗansu matsaloli kamar yanzu su'ur dawa ragowar ruwan dabbobi za ka yi samu waɗansu dabbobin malamai na saɓani a kansu da sauransu a akwai waɗansu dabbobin da kun ba a saɓani kan halaccinsu kamar dabbobin da ake ake ci tumaki awaki shanu raƙumma da sauransu wannan don sun sha ruwa kawai lahiya launi ba matsala eh na eh to shi ki ai kaga ko mataccen ma ka ɗauko ba matsala ba ce an fahimta shi kana iya ma bayan ka hiddo shi da ran shi ka ajiye sai ya mutu sannan ka ci yawwa la kamar yana da rai ka ce ka yanka wa a wannan babu tausayi cikin mala ka ce ka kamo ki bar ka raba shi biyu ka sake sauran sauran kai unwani da shi la ki bai da matsala as bai da inda ki ne bai da matsala eh inda ki ne bai da matsala eh eh mm mm ba ana yankewa ba ta kwana bai matsala yawwa da an yanke kawai sai a basgi a hidda bai da matsala tun da nan dama an riga an gama yankan nan ba rishin tausayi ceto ma ne malam wani rai ne aka ceto ai ko dan adam ko mace ta mutu ko mace adda ciki ta mutu inda tana mutuwan nan a gaggauce ana iya kushe ta hudda yaron ana iya hidda shi an fahimta shi yasa ba da jima ma da shi ake tambaya Sheikh Salih Al-Fauzan wata mace ce ta zo yi ma wata wanka ta rasu tana da ciki tana ganin yaron yana moci kawai sai ta rinka danne yaron ta karasa shi kawai saboda tana yi uwar ta riga ta mutu to irin wannan abu ya kamata a rinka la'akari da su na taba tattauna da likita da wani likita kan wannan cewa tana iya yiwa in mace ta muta iya samun dan yace ana iya ce amma kasashen mu da wuya ana iya amma dai nan kasashen mu yace da wahala saboda nan sakaci yayi yawa ba kulawa mutum za a gaba an ba da an cika takardu an yi komai an ce a ɗauke shi daga wata likita kai shi wata kayan a yi baki ya ɗin shi a ɗauke shi sai awa uku to kaga awa uku dai ba daman malakul mutu lokacin zuwa shi bai ba miyar gema to a kasashen mu sakaci ne aku wani lokaci kuma rashin kayan aiki wani lokaci kuma rashin kayan kayan aiki na'am hadithin eh eh